a cikin rijiya ana zuba su a rijiya ana lodi-lodi wata tsohuwar rijiya ana maka su a ciki kaga da mara Allahu alaihi su ma Allah ya rugurguza su to dai Allah yana buga mana irin wannan misalai don mu ɗauki izina mu aya wato mu ɗauki wato abinda ake cewa gani ga wani abu na waje wannan magana ake akan kafirai amma kai da Allah ya kake kalmar shahada kake sallah to sai karka bi hanyar karka karka hango inda kafirci ma yana ba in ka hango inda kafirci yana ba ko kana ba shine kamar misali Allah ya ce kai kake su ma ya kan su ne to Allah ke
ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم
To, wannan aya da ka karanta ta ƙarshe istinafi ce, wannan ayar da aka karanta ta farko zalika ita ce za ta yi jure ta yi daidai da abin da aka fassara a baya Allah zai ce zalika abin da yasa Allah ya gurguza su ya halaka kafirai su ma kafiran baya Allah zai musu haka ɗin bi anna Allah maula allazina amanu saboda Allah shine majibinci masoyin mu'mini wa annal kafirina amma kafirai la maula lahum ba su da majalinci irin Allah. Su muminai Allah ne maulansu, amma su kadari suna da maula amma ba Allah domin in muka duba cikin suratul baqara Allah ya faɗa la ikraha fid din kad tabayyana ar-rushd min al-ghayb فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انقسام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون كاغني الله يفرق مولانا الله muminai su ne waliyan Allah Allah shi ne waliyin muminai wallazi na kafaru amma kafirai auliya mu tsarut tsarut shi ne shaidan duk abin da ba a bauta ba Allah shi ne tsarut amma asalin dindin tsarut shi ne shaidan shaidan da zai fito da siffa da wani abu sai a bauta masa ko ice ko rana ko dutse ko wata ko waye a ce shi ne za a bauta ba ko wuta to duk inda kaga ana bauta wani Allah shi dan yawo shine Dawud ko menene ko mutum ne aka bautawa irin bautar da ake wa Allah aka bauta masa to ya zama Dawud sai Allah ya tawo ladina kafara awliyahu Dawud wanda suka kafir ce waliyansu shine Dawud kaga annal la maula lahu nan da Allah ya ce zalika bi anna Allah maula alladhina amanu wa anna al-kafirina la maula lahu anna al-kafirina la maula lahu kafirai ba su da majibinci majibinci irin Allah allazi yansuruhu wa yaquzuhu min al'azab wanda zai citar da su ya fitar da su daga azaba babu domin shi kanshi dago din waliyin nasu dago shi ma ta kansu zai shi ma bawan Allah ne to saboda anan ana nufin maula din da ba su da shi irin Allah wanda ya kuɗa ku shi kenan ya bi ainihin hanyar da ba ta kulle ba kenan malaman tafsiri a wannan guri sukan kawo wani misali akan yakin uhud kamar yadda ibn kasir ya faɗa ya yi bayani tafsirin sa da sauran malamai da sibir sirina ya ina ji imamu bagawi ma ya kawo cikin misali in aka zo fassara wannan aya aka fassara ta sai a ɗauko wani tarihi takaitacce na yakin uhud lokacin da abin da ya faru ya faru a yakin uhud mun san dai yaƙi ne na biyu bayan annabi ya koma garin madina an yi nasara sabanin saba manzan Allah da wasu daga cikin sahabbai suka yi Allah ya ce bari a nuna muku illar saba manzan Allah shi ne aka samu karayar yaki an bai nasara ana ɗauka ganima kowa wajen ɗiba ganiman ne su abu su biya da suka rubi baya da suka rubi baya suka kewaye sahabbai suka yi suka yi wa musulmi manna a ba su fiya da yana kan dokinsa sai ya rika kirari yana cewa alharbu sijalun alharbu sijalun yaki da kuke ganin sa je ka dawo ne mubara ne kamar competition ne kamar da bahaushe ke cewa rawan an wato rawan yan matan amarya na gaba ya koma bayan shine sijal yau kai nasara gobe ba lalle kai nasara ba a wani bayani na faɗin wannan subhanallah mhm ya kuta ina alharbu sijaru akan doki mun ga ba sai shekaru biyu kunan baya kun zo kun mana banna mun yi faɗa mun yi yaki mun yaƙi da hukunci ne mu a yaƙi. To yau bana hadihi bitilka. Hadihi bitilka wannan sakamakon wancan ne yana kuri sai ke cewa kai yake juya wajen kafirai yan uwansa yake cewa kun san abin da yake tunani annabin nan fa da sahabban shi manya-manyan nan fa mun kashe su waliyar billah saboda lokacin da abin da ya faru ya faru sahabbai saboda dabarar yaƙi cikin duwatsu sai suka ɗan buya saboda a ƙare shiryawa kun san alharbul kidawo alharbul kudu'a yaƙi ɗan zamba ne suna ka sahabbai suka tsaki shiryawa suka shiga cikin duwatsu ba ka ɗan koyi domin me a ƙare shirya fitowa sai a ba tafiya ne yake cewa kai ina jin ba annabin ma da sahabban shi nan manyan nan duk mun kashe su da annabin da abubakar da umar da usman da aliyu da sa'adu bin abi waqqas da sauran su manyan sahabban nan kai duk mun gama da su sai fara kirari sai na umar sai ka ta daurewa sai ya taso kan dutse ya hau kan dutse wasan yadda ake irin lastika ta gargajiya za ka hau kan dutse ka ka sa bakinka ka sa hannunka a bakin kai magana da ƙarfi shi ma da magana yake da ƙarfi yana faɗin wannan magana da muka faɗa shi ma sai da Umar sai ya hau kan dutse ce ƙarya kake da ba ta ƙarya kake duk abin da wanda kake maganar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana nan da rai Abubakar da Umar din gani kana jin muryarsa Usman da Aliyu da manyan sahabban da kake tsoro makiyan daga duk suna nan da rasu amma Sufyanu sai ya yi turus duk da haka ya san bannan da suka yi sai ya fara takawa zai koma da jama'a sai fara kusan mutanen larabawa in suna kan raƙuma ko kan suna kan dawaki suna yin irin yadda doki ke takawa suka yi yar waka dokin suna takawa sai ya fara wata waka yana ukuluhuban ukuluhuban ukuluhuban ukuluhuban wai hubal ya ɗaukaka hubal shine gunkin su din nan hubal wani babban gunki ne a maka ukuluhuban sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya sa jiyo wajen sahabbai ya ce ba za ku maida masa martani ba sahabbai suka ce ya rasulullahi da bai za mu maida masa martani sai ce ku ce amma ru'a ala wa ajal Allahu a'la wa ajal sai suka daga suna cewa Allahu a'la wa ajal Allahu a'la wa ajal amma su bayani dai bai bai razana ba sai ya ci gaba da cewa lana uzza wa la uzza lakum lana uzza wa la uzza lakum mu uzza ta mu ce gunjin maka kenan shi ma uzza namu ne ba naku ba ne sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya jiyo wajen sabai ce kuma ina mai martani ya rasulullah me za mu ce sai ce ku ce Allahu maulana wala maulana ku Allahu maulana wala maulana ku Allah shine majalisin mu'mini ku kuma ku da maula zalika bi anna Allah maulal ladina amanu wa anna al-kafirina la maula lahum haka a ba ta biyanu izza ta musulunci ta tsorata shi da shi da mutanensa suka tafi daga nan sabai abinda aka komo gida aka sake shiri aka ci gaba da tarihin da ya dauka san yaƙi yaƙi da manzon Allah ya yi tun daga wannan suka zo al-ahzab suka zo al-khandaq da sauransu ba yakin da manzon Allah ya je ko ya tura bayan nasara wannan ma dan a nuna iko na ubangiji to saboda haka yan uwa mu mu ta godiya Allah cewa Allah shine majibincin mu duk mumini ya ƙi tikari ya kulle a ransa baya da majibinci sai Allah in kai tawakkali ga Allah wa man tawakkala ala Allah fa huwa hasbuh inna Allah balighun amri ko balighun amra aw tikra'a ne kan ta Allah ya kulli shay'in kafa in ka ji tsoron Allah sai baka makharaji Allah shine waliyu dan uwa kun ga da suka rike wannan maganar Allah maulana wala maula lahu sai Allah ya zama maula din gare su yanzu duk irin maganar da za a yi kan bayan Allah nan kirki za a fara shine masu hikima suke cewa innama nasu hadisu fa kun khairu hadisun liman ba'a mutane ba wani abu ne kawai labari ne wanda ke ta duniya labari abinci ta labari to mutum ma labari ne in kana so ka more wa zaman duniya ka tabbata labarin da za a bada kan gaba ya kanta mai kyau Allah ta mu da cikin to na Allah ci gaba inna Allah yurbil ladina amanu lallai Allah madaukakin sarki yana shigar da wayanda suka yi imani wa amal salihati suka yi aiki na kwarai jannatin yana shigar da su aljanna kila Allah ya ce jannatin ne saboda ni saboda ai da jami'i aka dauko alladina amanu Allah ya ce wa amilu salihat kaga jami'i ne to ba za a ce jannatin ba za ka ce jannati a wata qira'a wani wani tafsirin mu'mini ba zai zama mai aljanna ne ba waliman kama maqama rabbih jannatan da wasu ruwa da ke nuna aljanna ɗin gidajen daban-daban ne to Allah yana shigar da waɗanda suka yi imani suka yi aiki na ƙwarai aljanna wacce ƙoramu suke gudana ƙarƙashin ta wallazi na kafaru amma kafirai ya tamatta'u za su dinga jin daɗi na duniya wa ya su dinga cin abinci kawai cin abinci hamamama kawai me irin cin abinci kamar ta gudu da an'am suna cin abinci kamar da dabbobi ke cin abinci wannan rumar ta wallah Allah ta'ala take cewa ruta ce wa wasu wayannan na karshe kenan jama'a duk lokacin da kudan ce mu'minai wanda suka yi imani suka aiki na kwarai wane ne farkon mu'mini a wannan al'umma ban zama to duk kuna kace wallazina kafaru wanda suka kafirce waye farkon kafir a wannan al'umma Abuja duk inda ka ji wannan misali babba da za ka ɗauko muminin farko manzon Allah ne kafiri na farko Abu Jahal ne to shi yasa nan zamu ga Ibn Kathir da ya tashi tafsirin wannan aya sai yake cewa ya tamatta'una wa ya'kulun da Allah ya ce ai fi dunyahu suna jin daɗi a duniyar su ne ya tamatta'una biha suna jin daɗi da rayuwar duniya da su kafirai kenan wa ya'kuluna minha suna cin abin da ke cikin duniya suna cin abinci kafiri kawai muhimmar su cin abinci ya ci tuwo ya sha ni abin sha ka akalin al'adu kamar yadda ainihin dabbobi suke ci malam sai ce katman cin abinci katman ba ka'ida gwagwagon gwagwagon hayayyar hayayyar shi ne katman irin da yadda kuke ganin doki mu ba shi abinci ko dabba ko ba shi abinci ka ɗauka kana da tinkiya ko akuya a ko kana da saniya tana jin yunwa ka kawo mata karmani yaya kalman kenan da ka aji za ga hayayyan hayayyan hayayyan to haka kafirai suke cin abinci kadman wa kadman su su warusa su haɗe ba wani tsari kawai to sai ke cewa laisa lahum himma ibn kasir yake cewa ba su da wani abin da suka mai da hankali akan sa illa bi zalika sai dai kawai su ci abinci kafiri ba muhimmin sa kawai abinci tuwo in na ce tuwo ina nufin kalmar bahaushe ya ce tuwo abinci ke muna neman na tuwo ma'ana muna neman abinci to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake faɗa a imamu tabarani ya rawaito hadisi yana cewa al-mubbin ya akul bi mi'an wahid wal kafiru aw al munafiqu ya akul bi sab'at am'ain duk inda mu'mini yake yana cin abinci ne da ciki ɗaya taka amma kafiri cikuna bakwai ne a gaban shi shi ya samu manzon Allah mu ya koya mana cin abinci ya ce abinci in ka tashi cin shi a raba cikin ka gida uku sulusan lil ta'ani wa sulusan lil sharabi wa sulusan lil nafas in ka tashi cin abinci ka raba cikin ka gida uku kashi ɗaya ka sa abinci kar ka manta akwai ruwa sulusin ka aje da ruwa sulusi na ƙarshe da numfashi domin duk wannan inda kake zuba abincin yana buƙatar ruwa wurin yana buƙatar numfashi in ka cike gurin da abinci ka zama katman wa katman din ke ka hayayen hayayen hayayen kai ta ci iya wuya to kun ga nan musulmi an gwada mana yadda tsarin cin abincin mumini ya ce gashi dai nafsin qur'ani ya ce su kafirai abinci ne muhimmansu kawai kuma in suna cin abincin irin cin dabbobi suke to ga wani talbihi ne ga mumini kai kuma ba mumini kai ma irin cin dabba za ka yi a mumini ba zai ci abinci irin cin dabba ba inda ya zama cikakken mumini na farko dai mumini abincin ma nemansa sai an nuna masa yadda zai nemi abinci. Eh, ka nemi na halal. Ka yi ƙoƙari iyakar ƙoƙarin ka nan uwa ka nemi abincin halal. Ka nemi abin sha na halal. Numfashi ba dama Allah zai baka kyauta. Amma da abinci da abin sha, ɗabi'ar ɗan adam sai ka je ka nemi ko kai noma ko kai sana'a ko kai aiki ka biya ka albashi ko ka samu wani abu da kake yi wanda za ka je ka sai abinci ka samu na halal in ka samu na halal an aka dafa shi aka wani dan dafawa ne in ko wani cikin tsaye ne an nuna maka duk yadda za ka ci manzo Allah ya nuna mana yadda ake cin abinci ba irin yadda dabbobi ke cin abinci ba manzo Allah koyi da shi abinci da ya faru ko ake diba a ci ko shinkafa ce wai yanzu wane ne yake yin wannan sabon kare irin irin ka je gidan gini ka gani dan uwan iyayen wata ko ka je gidan mutuwa irin yadda ake fama da matsalar abinci na kawo abinci ka gani illahi da wani ya dauko hannunsa kamfar kai har da hannun hagu ma sai in ya kamfato da hannunsa irin kamar da ne dabbobin suke ci haka zai diba ya kamfata ya zuba a cikin su kaga wannan ba haka musulci ya koya ba musulci ya koya mana tsafta da tsari in a cokali ne ɗaya ka ci ka zuba ka sa a bakinka masu hikima suke cewa ajin mazaka ta'am ka rika tattauna abinci sosai zai taimaka maka amma ɗinka uwar hanjinka ta samu sauki a injin da yake juya abincin ya zama jini ya zama tsoka ya ma amfani a jiki da wanda zai zama taroso ya zama kashi sai samu sauki yin wannan aiki amma idan baka tattauna ba kawai ka zuba abinci hayayen hayayen to kana cutar kanka na farko dai baka ba abin da Allah ya ce ba na biyu kuma ka cuci ɗabi'arka ka cuci jikinka shi yasa lura mu shehu Usman bin Fodi cikin littafin sana iya usunna wa imanin bid'a ya yi babi guda biyu mun san yana kawo babi ya ce wannan babi ne sunna a cikin ka sai ce sunna a wajen abinci da abin sha sai ce bid'a a wajen abinci da abin sha daga ciki sai ya ce yana daga cikin bid'a cin abinci babu ruwa kusa da kai ka ɗauko abinci kowane iri ne ka aji kana ci ba ruwa ɗabi'a ɗan adam akwai matsala za ka iya ci ka ƙware na ruwa ka aji ruwa kusa da kai sunna ce ta matsala annabi ya koyar ya ce kuma yana daga ciki ɗabi'a suna ci cin abinci kar ka ci abinci mai zafi saboda hadisi ne imamu tabarani radiyallahu anhu da ya ruwaito ingantaccen hadisi yana cewa inna Allah yuzilu albaraka fi salati Allah yana kwashi albarka cikin abubuwa guda uku na abinci sai ce na farko filhari abinci mai zafi idan dan adam yana ci ba albarka ce dan uwa mai kiyaye cin abinci mai zafi akwai bambanci tsakanin abinci mai zafi da mai dimi ba mai dimi ake magana ba mai dimi wannan daidai ne akwai abincin da kuma ya huce da ka ba za ka yi ci mai zafi ake magana wanda Allah ya cewa inna Allah lam yuqi murana Allah bai ciyar da mu zafi ba wuta ba abu na biyu zai ce fil ghali abinci mai tsadar tsiya wanda aka samai da izgilanci da ainihin extravagance al-tabzir al-mubazzaranci wala tabazzir tabbira akwai abincin jika wanda zaka ga ana yi da kasaita duk abincin da zaka ga na kasaita na iyawa a aje shi a ce wa zai bada miliyan daya misali ko kuma a ce kawai wannan abinci an aje shi sai wani da wani ne za su ci sai mai isasshe zai ci ba za a ce bil abincin alfahari baya da albarka duk abincin da za a ci da alfahari to baya da albarka sai na uku sai ce wa malam yuskar ismullahi alaihi da abincin da ba a ambaci sunan Allah a kansa ba kila na yankawa ne nama sani ka kawo nama ba ba a bismillah aka yanka nama ba ka ci ba albarka ci sadaka mumini ya kiyaye cin abinci cikin wannan abubuwa guda uku sannan yana daga cikin ladubba na cin abinci wanda karka ci irin abinci kamar yadda man Allah ya faɗa a nan karku ci irin abinci cin dabbobi kana cin abinci kana hira ba a hana zance ba tsakatsaki iya Usman bin Fodi ya ce tsakatsaki asali ba a hana magana ba ba ba laifi kana cin abinci ka rika zance kana hira kamar da turawa za ga su lokacin hirar su ma da iyali lokacin cin abinci ko shawarwari za a riko ranar ƙalili na iyali lokacin cin abinci a ciki don ma babu laifin musulmi ne haka amma kada zance da yawa kuma har idan kake shi ka ɗauka da ka kana cin abinci a ce wani salamu alaikum sai ka wai koya ma wannan a haka haka misali abinci yake ci a wannan ba shi ya ci wa na salamu alaikum wa alaikum salam bismillah ko ba haka ake ba inda mu'mini ne kai ko kuma za ka ce bismillah bismillah tafaddal zo ci ba laifin kuce kuce ka rika maganar ainihin wato ba da yawa ba ma'ana kakkai shiru kuma kakkai surutu da yawa a tabaki kenan yana daga cikin sunna sannan yana daga cikin sunna wajen cin abinci kar a rika cin ƙarar abincin da kake ci kana ci ta irin yadda ko ruwa kwakwakwa kwakwakwa manzo Allah ya hana ya ce masahu masan wala ta'iru ab'an wala ta'iru ab'an ka tsotsuwa tsotsar shi ake yi ba kwankwada ba wallahi da yawa mutane an bar suna wajen kan min na wanda yake shan ruwa ba ba tsotsa yake ka ɗauka yanzu yadda ake ranar nan kayan azumi za ka kai buɗe wani ga ɗan ƙanƙare da ka zuba da ɗan kwarar ɗinka an ce Allahu Akbar anya za ka iya tsotsa kuwa a kai tsotsa nan da wuya kumfur kumfur kumfur to wannan gaskiya ba koro manzon Allah ba ce kuma kana cutar da yan hanjinka tsotsan nan shine sunnar manzon Allah sannan manzon Allah ya nuna mana kada ka riga numfashi a cikin abinci banda numfashi at-tanaffusu fil ina haram manzon Allah ya hana kana kana shan ruwa kana numfashi ciki wannan ba a yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mana in zaka ci abinci kurmin ma ya linka ka rika cin abincin da ke gaban ka kar ka ta wani mutum ana ba da wata kissa ya je gidan surukarsa da shi da surukinsa ya je ninku sai aka kawo abinci da aka kawo abinci to irin surukan nan ne na zamani sai ce ai tare za mu ci mun ci abinci ka tashi ka tafi da matanka to da aka aje abincin nama na gaban suruki shi kuma yana gaban shi ba nama wai sai dabara sai kama kwanon abincin kaga a sunna yadda abinci yake haka zai ci ba zai ciwo wancan na gaban shi ba amma sai kawar da suna ɗin sai ce ka gaba ba yadda yarinyar nan yarka take juya ni kamar yadda ta juya kwanan nan sai juya kwanan inda naman sai zo sai cinsa sai ce yadda take juya ni yan nan kamar yadda nake juya na juya kwanan nan haka take juya sai ya dabara sai naman ya dawo gabansa kaga wannan an yi sunna ba ko kuma bai yayi rashin kunya ba to saboda musulunci ya koya mana dabi'u da yawa na cin abinci kun ga dai Allah yana talbihi Allah ya mana shi yasa dole a yi wa mumini bayanin abinci kafirai jin daɗi na duniya kawai cin abinci ya akuluna wa yatamatta'una yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulu al-an'am fannaru maka wallah jin daɗi jin ni kawai su ji daɗi su hau mota su shiga gida su ci tuwo shi kenan sun zama kamar dabbobi babu wani tsari na rayuwa mai talim yana cewa fa'arun sun ma'arun sun ma'arun shaƙa'ul mar'i min ajalin ta'ani wannan iya cewa da talaucewa da lalacewa ya isa arun arun abun kunya abun kunya abun kunya a ce mutum kawai ya tozar da saboda tuwo duk abin da muke yanzu tuwo zai zai abincin kima yana ɗauku ne ne ba ta aka ka neman abinci ba amma kada ya zama abincin ne muhimmar ka kawai ka ci tuwo ba za ka je ka nemi ilimi ba ba za ka je ka yi zumunci ba ba za ka je ka yi mutunci ba kai kawai ka tara kuɗi ka samu kuɗi kawai ka je ka ci tuwo ka ji daɗi kamar tuyirin da kafin kawai kai kawai abin da kake afta kawai ka ji daɗi ɗabi'a ɗan adam da ka ji daɗin kai gida kai mota ko kai mata ko kai ji daɗin tuwo ba za a ƙara ma kwanakin ka ba ba a ƙara ba yadda kwanakin ka suke aka rubuta haka ba za a ƙara ma ba ba kuma za ka fito da wani abu wanda na ɗabi'a ka ci a kai tun da kana jin wannan daɗin kai yanzu ba za ka yi rashin lafiya ba kai yanzu ba za ka yi damuwa ba ko akwai wannan a ce tun da yana cin daɗi yana jin daɗin duniya yana cin abinci yadda yake so saboda baya rashin lafiya baya damuwa baya da hawan jini baya cuta baya kaza kaza kai ba ma zai mutu ba da Allah ana samun wani to mutum zai hata to Allah ya iya mana musulunci ya koya mana komai sai mu je makaranta mu koyi ci maka neman abincin da yadda ake cin abinci shi yadda ake shan abin sha Allah ta mu dace Allah ce وكاين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم
وكأي من قرية Allah yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yawa kam shine ka'ayi nawa ai suna da yawa daga garuruwa ki a shaku wata min kariya wacce suka ƙarfi a kan garin da aka haife ga Rasulullah shi ne garin Makka. Akwai manyan garuruwa irin su Farisa, irin su Rum, irin su Sham, irin su Yaman. A wancan lokacin duk sun fi garin Makka ƙarfin tattalin arziki da ƙarfin sojoji da ƙarfin wayewa ma. Allati aka zanta a halaknahum duk da irin wannan ƙarfin na tattalin arziki da ƙarfin sojoji da ƙarfin jama'a da ƙarfin waye Allah sai ce ahlakna da suka saba mana mun aiko musu manzanni da suka saba mana yanzu Allah ahlakna mu sai muka halakar da su bala nasira lahu ba wanda zai taimake su akan halakarwa ba su samu mai taimako ba ba wanda ya shigo ta tunda muna da ƙarfi garin nan namu na sha akwai manya-manyan mutane bari mu sa yadda in an turo azamin ba za ta samu ba ina Allah ya aiko da ainihin halakar ya aiko da mala'ikun azaba ya yi raga-raga ya halaka su wala nasira ba ba su da wanda ainihin wato ya taimake su imam al-bagawi a tafsirin wannan aya sai ke cewa abdullahi dan abbas ya rawaito cewa lamma kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallama min makkah ila al-ghar lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita lokacin da ya tafi hijira daga Makka zuwa Madina shi da manzon abokin sa aminin sa sayyidina Abu Bakar radiyallahu anhu suka fito daga Makka ila ghar Saur ma'ana zuwa wannan kogon inda suka fake din nan iltafata ila Makka manzon Allah sai ya dawo ya ya wayo ya kalli Makka wa qala yace anti ahabbu biladillahi ila Allah wannan gari na Makka ce ce masoyan masoyuwar gari a cikin garuruwan Allah duk garuruwan da Allah ya yi Allah ya fi sanki wa ahabbu biladillahi ilayya sannan su ne shi ne ita ce garin da na fi so dukkan garuruwa na fi san Makka wannan gari a kan kowane gari in ji manzon Allah yace walau annal mushrikina lam yakhruju ba dan mu shirkai su fito gari daga wannan gari ba ma akhzatu minki da ba fito ko mutane daga gare ki ba dan mu shirkai Allah ya ba ku wani bagarin ba da ba bagarin nan ba to nan Makka tana da girman kwarai da gaske tana da daraja kuma yana nuna wancan hadisi da dai hadisin ana malamai suka ce hadisin mun da kare amma yayin da nasu Qur'ani ya yi daidai da tarihi manzo Allah yana san garin Makka me dalili garin su ne inda hukumar wata min al-iman san gari yana san mahaifar kai daga cikin imani hadisi ne wanda aka kawo shi kamar abin amma ya dace da nasu annabi yana son garin makka kun san hikima dukkan annabawan Allah da manzon Allah suna son mahaifarsu dan Allah yanzu ko a yanzu al'ada mutum a ce inda aka haife ka ba san shi an ya kai mutum kirki ne kuwa ku duba wannan sosai manzon Allah yana son mahaifarsa yana son makka amma bisa umarnin Allah ya fita daga garin ya koyo kewayo garin ma'ana ya waiwayo ya ce ina son wannan gari wannan garin nan Allah yana son garin nan ni ma ina son garin nan ba dan umarnin Allah ba mushrikai suka ce suka kore mu da ban fita ba to yan uwa yana daga cikin imanin san mahaifarka yana daga cikin imanin duk inda za ka je ka dawo mahaifarka ita ce asalinka duk wani wanda wani zuncin kaho za ka yi ka bar garinka inda aka haife ka ka tafi birni ka yi gidaje ka yi motoci ko ka zama established kamar yadda turawa suke cewa ka haɗu amma gari da ko wannan yana da alama kai ba mutumin kirki ba yana da alama kai ba mutumin kirki ba domin a tarihi bayan manzon Allah ya kai garin Madina tambayar mutanen Makka ga labarin garin duk wanda ya zo daga Makka yaya a daga Makka yake san da zuwa ya gida ya biya na alhamdulillah ya suwa da ya suwa da ya suwa ne kullum manzon Allah ran sai yana garin Makka in kana koyi da manzon Allah ka so mahaifarka shi yasa babu da garin da ya wuce garin muke san shi har min amaki qulubina ba mu da garin da ya wuce garin nan duk inda mutum zai je ko me ka zama a siyasa ko a ilimi ko a kasuwanci ko a menene ya zama garin ka da aka haife ka na bawa ko me za ka yi ka fara yi da garin amma kuma kan karkata zuwa kabilanci a irin a ma haka nake ne ba masu fila sun san mene ke duk abin da za ka ce wuce garin kowa a gari annasu lin nasi min batwin wa hadiratin ba'dhu li ba'd wa illam yashkuru khadam annasu lin nasi min batwin wa hadiratin mutane tsakanin su mutanen kauye da mutanen birni ba'dhu li ba'd sashen su zuwa sashe wa illam yashkuru khadam ko da ba sa ji suna taimakon juna ne garin nan akwai teloli akwai yan kasuwa akwai yan kaza akwai yan wane ne akwai manoma akwai yan awo akwai kowanne ya ji yana san garin su ka taimaki ɗan uwanka na garin ka ji kana su saboda manzon Allah yana san garin maka ko yi muke da manzon Allah ko da manzon Allah yana san garin maka amma wani abu guda bayan da manzon Allah ya koma garin Madina ya rayu garin Madina ya zo ya fitar Makka kuma ya koma garin Madina Allah ya karbe shi a garin Madina. To yanzu maganar da muke yi ga hadisi Abdullahi dan Abbas ya fito da shi cewa mafi soyuwar garuruwa shine inda Makka take, ma'ana Makka. Shin yanzu a daraja da Makka da Madina wanda ya goni? Aksarin jamhurin malamai musamman na sufaye iyayen malaman mu kenan sun tafi akan cewa garin Madina ya fi garin Makka. Duk da haka. dalili abu biyu ne jikin manzon Allah mai albarka mai tsarki yana garin Madina yanzu haka abu na biyu duk duniya a duniya da muke ciki babu inda aljanna take sai a Madina wannan nafi ne shi kuma inda jikin manzon Allah yake saifin inda yake kwance ko al'arshi sammai bakwai gaba ɗaya ba su kai wannan gurin daraja ba ƙasai ba su kai wannan gurin daraja ba al'arshin kansa wallahi ba ta kai inda maza Allah ya kwance ba kuma a ina wannan gurin yake a garin Madina to to shi yasa malamai suka yi rubuce-rubuce na ilimi akan Madina a yau tare Makka in ka je Madina ko gurin da zaka je kai sallah ka zauna wannan gurin maza Allah ce aljanna ne akai rauba don sayin aljanna yana garin Madina to ala ayi halin dai dan uwa da Makka da Madina kowanne guri ne mai daraja kwarai da gaske kowanne in ka je ka girmama shi ka ainihin wato ka so shi ita Makka ka kalle ta na aka haifi manzon Allah ka rika san Makka saboda nan ne mahaifin manzon Allah ka rika san Madina kuma saboda me saboda manzon Allah yana nan gurin a kwance Allah ya samu dace sai ka ce min kamar kana ala bayyana ce ko shin wanda ya kasance akan hujja shikenan kamar su yana lahu su a mamin rafi'i wanda ya kasance yana da hujja daga ubangijinsa yana da dalili daga ubangijinsa tambaya ne kamar su yana lahu su a malihi a haɗa shi da wanda aka kawata aikinsa mummunan aikinsa aka kawata shi aka kawata wannan aiki wata bau a hawa ahun kuma suka fi soye sun suka su tambaya ce mai ansa istifham da qarin kenan tambaya ce istifham ne amma an tabbatar kuma babu kenan yanzu wanda yake akan hujja da ubangiji hujja kuma daga ubangiji ba ku ji hikima ta qur'ani hujja ce ba daga kanshi ba a'a daga Allah hujja ce da ubangiji ya daidaita da wanda kuma yake kawata mummunan aikinsa kuma ya mutum zuciya kaga an sa bai na ciki ba daidai ba wannan ya bi Allah wannan kuma ya fi son zuciyarsa kaga ba zai daidaita ba saboda mu'mini duk inda yake kiyaye bin son zuciya bin son zuciya aikin shedan ne bin son zuciya aikin shedan ne Allah kiyaye ya Allah ci gaba مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسي وأنهار وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار وأنهار من خمر لذة للشاربين لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم Allah subhanahu wata'ala ke cewa kwatankwacin aljanna wacce aka yi wa masu tsoron Allah alkawari wa idan muttaqu wanda aka alkawartawa almuttaqu masu tsoron Allah aljanna ta masu tsoron Allah ce duk wanda kaga ya shigo aljanna ba mai tsoron Allah ba to cin arziki ya je ngani za ka yi samun musulmi musulmi ne kuma ya shiga aljanna ba ba mai tsoron Allah ba ne kuma amma su muttaquni gidansu ne ko babban gida yanzu din ya ansa sunan shi ba za ka samu ƴaƴan gidan ne kada suke jin arziki a gidan ba haka ne ko sai ka samu ƴaƴan ƴan uwa ko bari ko bari ko masu ai masu hidima masu wanki masu wanke wanke almajirin gida masu hidima wanda duk sun shiga gidan ne suna cin arziki amma asalin masu gidan suna nan idan za inda za ka gane sai ta tashi ko magana gado ko magana sai ka ga ɗan da ke cikin gida yana cewa kai wani dama ba gida daga mutu daga gidan to shi ta ita aljanna asali alkawali ne ga Allah da lumuttau masu tsoron Allah Allah samu na ciki sai Allah yake siffanta mana gidan aljanna ga muttaqu fiha anharun min ma'i a cikin aljanna akwai ƙoramu na ruwa gairu asini wanda baya canjawa a kira'a jamhurin ƙura'u kenan ko ka ce gairu asini a kira'a ibn kasir kun san ibn kasir ga ya malamin tafsir ko malami ne na ƙura'u to shi a kira'a ruwa ya ce min ma'in gairu asini ko rubutu da asini ko mukubatun bilmati bilmatin alif asinin isin duk ɗaya ne ma'ana ɗaya ne asinin da asinin ma'ana su ɗaya fiha anharu a cikin da akwai ƙoramu min ma'in ghairu asinin wato ruwa wanda baya canjawa pure water ba irin na kullum yana a pure water ko ko faro ne in ya kwana ba akwai date akwai lokacin da yake karewa ba ko extra date to ba irin wannan ba shi wannan har abada duk irin ciwon da za a yadda yake a kai ma in gaira ali ma in gaira ali ke ba irin naka ruwan fiya wuta din ko ruwan kwalba ba na roba ba wani haru min labanin akwai kuma ƙoramu wanda suke na nono ne lam ya taƙayyar ba'abu wanda baya canja ɗanɗanon nono yana canjawa in ka fai shan nono za ka iya shan nono ka ɗauko ka gane wannan nono akuya ne wannan nonon jinkiya ne wannan nonon saniya ne wannan nonon raƙumi ne in yi kwana dukkan sa in yi kwana da yawa ba za ka iya shi ba zai lalace in ma sabon ɗauka ne da ka sha san aka ce wannan nonon biyan da aka yi wannan nonon ka sani akwai wani da aka ba shi nono ya saba shan nono yana sha da ya mai duk irin nonon ya sai da aka bincika sai aka nonon jaki ne bai taɓa shan nonon jaki ba suna ga nono kansa yana canjawa duk irin yadda ko a firiji ka ajiye nono akwai kwanakin da zai wanda in yayi zai canja to nonon aljanna wanda ba zai canja din nan ba shi ba zai canja ba har abada labarin shi ya ce wa an haru min kabrin da kuma ainihin wato ƙoramu na giya lazzatin lisharire mai daɗi ga masu sha yasa Allah ce lazzakin kuma ce da share ne ɗabi'a giya in dai giya ta giya to kamar wanda suka sha suke faɗa in dai babban giya ce ta ci gare ta kuma wahalar sha gare ta je ka tambayi ma abu dawo kiman kaga suna shan wuski komin sanyi duk irin sanyin da ake yi in suna kwankwaɗar wuski za ka suna rumi saboda bala'i in ka tambaye su me yasa ce wallahi muna sha ne ba dan ta daki gare ta amma inda wai dadin yake wai dadin yake wai in sun sha wai suna jin noma duk wata damuwa sai ta da to shi sa nan Allah ce lazzati ita giyar aljanna lazzatin ce dadi gare ta kuma sai Allah ce ni sharibi na ga wanda suke da sha'awar sha domin a nan an tsoratar da mummune a kan giya innama al-khamru wal maisir wal azlam wal azlam rijsun min amali shaytan fastanibu la'allakum tuflihun Allah ya haramta mummune shan giya a mataki na ƙarshe to Allah ya haramta musu shi yasa a nan dan hankali ya ɗauka ce a kaga a nan duniya Allah ya haramta mana giya kuma kaga wa aljanna Allah ya tallata mana ita eh saboda a nan wanda suka cuku da shan giyar suka haƙura suka daina za ka ce to bai haƙuri akwai akwai ta aljanna amma lantarkin ce bai daɗi ce ba irin wanda kake sha da gyar ko wanda ta wari ba irin wannan ko kilo ko irin wanda wanda kake ta ake yi wacce ta al'ada ɗin nan sai ka wani ma tsami kake yi dan ajiyar to akwai giya akwai ƙoramu na giya lisharibin wa an harin min asalin musamman da kuma ƙoramu wanda suke na giya a na ainihin wato zuma musaffa wacce take mai kyau farar sata da kyan gani ita ma zuma akwai lokacin an ce a cikin abin da ake ajewa abinci ba mai dadewa irin zuma amma ita ma tana lalacewa za ka ji ta tuta wani lokaci ya canja duk irin kyan zuma ne ka aje ta wani yanayi ta kare ta canja ba za ka haɗa zuman da aka ɗebo yau ba da wacce ta dai a jabaru na fitina kuma na fitina da ba dai wani suraka ita ta ta aljanna ainihin ba ta canjawa sai Allah ya ce wala hum biha min kulli thamarat kai ɗan aljanna duk abin da suke bukata na kayan itace suna da shi za a ba su wa ma kabiratu da kuma wata gafara min rabbi daga ubangiji su sai Allah ce kamar wa khalidin bin nar kaji wata hikima yanzu wanda wanda ya samu wannan garama ƙoramu na ruwa ƙoramu na zuma ƙoramu na giya ƙoramu na gashi nan ga duk abin da suke so a daidaita kamar kuwa kalibin finnar ga wanda in ya shiga wuta zai dawwama a wuta ne tambaya da ansa sun daidai ba za su daidai usuku ma an hamima yan wuta za a rika shayar da su ruwa mai tsananin zafi in sun ce ruwa sai a ba su ruwa mai zafi ba ta kakka amma ko ba kakka amma da rika yanki ainihin hanjayen su hanjin su in an zuba ruwan sun sha ruwan ainihin wato da rika yanke musu hanji yana yanke hanji to kun ga yan uwa Allah ya ba mu aljanna shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza sa'altumullah fas'alu lahu al-firdaus duk lokacin da za ku roki Allah ya uwa ga azumi ya zo roƙon Allah na farko Allah ya sa in gama lafiya ya samu aljanna mai mai dabara mai hikima mai wayo sai ya fara gabatar da lahira a addu'a sannan yake gabatar da duniya ka sake rayu rayuwa mai arziki gama da duniya lafiya ta sama aljanna sai maza ka ce za ku roƙi Allah ku roƙe shi al-firdaus ita ce aljanna firdaus maza Allah ce saboda me sai ce saboda li'anna a'la aljanna wa tsar janna a firdaus a tsakiyar aljanna aljannu take aljanna aljanna take kun san aljanna kala kala ne su ma wajen bakwai ne to aljanna firdaus a tsakiya take sannan kuma wani a ala ga ta tsakiya kuma a sama take da aljanna sannan aljanna ga ta tsakiya ga ta sama kuma daidai al'arshin Allah take Allah ba mu firdausi ga ta a tsakiya aljanna ga ta kuma a sama take kamar a ce bene hawa na ƙarshe take kuma kusa take da al'arshin Allah Allah ba mu firdausi eh dama ai bahaushe ma ya ce in za ku roƙi Allah ka roƙe shi da babban me babban mataki eh mana roƙi firdausi din in Allah ya ba mu firdausi alhamdulillah Allah ya ba mu kan kai kasa da haka kace to ko da wani ba firdausi mu shi sabu ba ka ka tawaye kanka mu'min faɗi firdausi kawai tunda shi manzon Allah ya ce ka roƙi firdausi Allah ba ku nasu. To, Allah ya ce.
ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين قطع الله على قلوبهم على قلوبهم واتبعوا أهواءهم ومنهم duk inda ka ji alƙur'ani Allah ya ce wa minhum maganar munafikai wa minhum man ahada Allah la in atina min fadlihi lanasaddaqan wa minhum wa minhum duk inda ka ji aksari alƙur'ani ya ce wa minhum to da munafikai ne ake magana Allah ce wa minhum man yastami ilayk ya rasulullah akwai wanda suke sauraron ka in kana huduba ko kana wa'azi za su zauna su saurare ka kamar gaske hatta idza kharaju min indika har lokacin da suka fito daga majalisin ka ya rasulullah qalu ladina utul ilma qalu lil ladina utul ilma sai da tambayar masana cikin sahabbai kamar Abdullahi bin Abbas kamar Abdullahi bin Mas'ud min aksar ruwayoyi na tafsiri Abdullahi bin Mas'ud ne aka tambaya yana daga cikin malaman sahabbai ashe yana nuna a cikin sahabbai hawa-hawa ne manzon Allah na da rai amma ana cewa annabin lillazina utul ilma ga manzon Allah amma ana cewa lillazina utul ilma wanda aka bawa ilimi ita ita ita haƙa'iq abin da ya zama gaskiya kan kudin shi ma'ana sahabban da suke fahimtar abin da manzon Allah ya faɗa suke ɗauka suke aiki da shi sai su rika tambayar waɗannan sahabbai kamar Abdullahi bin Mas'ud ma za qala alifa wai annabi me ya faɗi yanzu ne alifa yana nufi wai yanzu me ya faɗa a sa'a kenan yanzu yanzu Abdullahi Abdullahi me yace ne kaji fa da shi aka zauna da shi aka zauna kuma manzon Allah yayi wa'azi Imam al-Baghawi hatta tafsir samara kandi da ruwa wa'azi manzon Allah ya a wannan ranar yayi huduba sai ya magana akan munafikai illolinsu da hadarinsu to shi kuma munafiki ne da ya fito sai ke tambaya Allah da yana so wai me ya faɗa ne me ya ce ulaika taba Allahu ala qulubihim Allah waɗannan masu wannan hali Allah ya sa ninki akan zukatansu wata ba'u a hawa a hau suka rika zan soye soye zukatansu sun ji ya ji amma ce wai me ya ce me ya ce ne yana daga cikin alamar munafiki kuma yana daga cikin alamar baligi kamar yadda nan malama ya faɗa ibnu kathir yace balada ce munafiki baligi hatta a aji zaka ci kai koyarwa a aji a zaune za ka zauna ka koyar da mutane amma wani za ka yana kallon ka sosai amma bai san me kake saboda me saboda baligi ibnu kathir yake cewa yaqulu ta'ala mukhbiran anil munafiqin Allah maɗauki sarki yana bada labari yana bada labari akan munafukai fi baladatihim in ji ko fi baladatihim a wajen kakarcin su da rashin ganewar su wa qillati fahmihim da karancin fahimtar su har su kanu yajlisuna ila rasulullah saboda sun kasance suna zaunawa majalisin manzon Allah wa yastami'una kalamu suna jin maganar manzon Allah wala yafhamuna minhu shay'a ba sa fahimtar komai akan abin da suka ji wajen manzon Allah فإذا خرجوا من عنده إذا suka fito wajen manzon Allah qalu lil ladina utul ilma sai suka tambaya wanda suka fahimci abin da manzon Allah ke cewa me suke cewa min sahaba radiyallahu anhu ma za qala anifa ai wai me ya faɗa ne la yaquluna ma qala wa la yaktarusuna ba sa fahimta abin da yace wa la yaktarusuna ko in kula shine iktira yan ba ruwana ne la ubali kenan wala yaktarisun ma'ana la yubalun ba ruwan su abin da suka yi manzo Allah ya faɗa saboda dama zama suke yi dan a ce su ba su ba ka a ce ba su ba attendin suke kawai suna san attendin ne ba aji ma ana samu ce attendin su ke dala wane rubuta suna na in malamin zai dauke rubuta suna kenan in ko wanda yake so sai ya ganka ne sai ya zo zauna gaban ka ko kuma sai karshen lakta ya zo sai ce shi ma ya rubuta sunan sa attendin amma ba tare da kai alama ce ta munafinci za su zo zauna gaban manzon Allah yana magana yana wa'azi amma zai ce me aka ce to ya uwa mu kula munafikai ba su yi ba a rayuwa ko a tafiya shi yasa alqur'ani ya zo magana munafikai za ta bayyana tana na tawa saboda musulunci ko ma wace irin tafiya ce wallahi in dai wanda yake makale da kai yake ma ta lalafiya to sai akwai ma illa akan wanda ya fito kai tsaye yake wasan ka da ba wannan ka san maki ka ne sai ka shirya amma wani tare kuke ba dan jibril yana yawan sauka yana ga manzon Allah halin munafikai ba cutar wanda za su suka da za su wannan addini na da yawa amma sai Allah ya ce ga yawan zama to kaga wannan maganar ai Jibra'ilu alaihi salam da ya gaya manzon Allah aka saukar da wannan aya ai ba Abdullahi dan Mas'ud ya koma ya gaya manzon Allah ce ya Rasulullahi wannan wa'azin da kai da ne ya tambaye da wai me kace ai ba haka aka yi ba an gane ko ba ai wannan ba amma da suka fito din ya tamba Abdullahi dan Mas'ud din sai Allah ya gaya wa manzon Allah ta hanyar mala'ika Jibril yace ga abin da ya faru shine aka saukar da wannan aya saura da yawa mu kiyaye da munafici munafici ne ba Allah ya tsare mu to lokaci ya mutu sai mu tsaya Allah ya gafarta mana Allah ya ga mana bukatu wanda sai halarta wannan masallaci ubangiji bukata da aka gaba Allah ya biya ga wanda sai sauraron musamman mata ubangiji duk mai bukata ta rayuwar duniya da lafiya Allah ya biya mana albarkacin wannan wata na Ramadan albarkacin ibadun da ake yi a wannan wata Allah ka amsa mana. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الجنة